shi kadai suke kula to alahira ma abu ne da sauki Allah ya bashi nasa ma'aunin shi kadai za a auna masa aikinsa a wannan to shine an sami sabani hakanan ma kuma aka sake samun sabani a nan a cikin cewa awan yana hadawa kafirai koko sai mummune ko sai mummune kadai ake aunawa aiki ko kuwa kafiri ma ana auna masa aiki shi ne a shi dai an gama akan cewa mummuni ana auna aikinsa amma kafiri fa to shi ne aka samu saɓani yadda nan gaba za mu je shi ne shi shau da yake faɗa wa wazanu a amali ulil imani bila niza'in wa uli kufrani ta'arur nufus bihim aujaba alhulfa lakin wajhu jam'ihi ara wajhu jam'ihi ara bi anna mal manfiyu naf'uhu fa'am bila nuqimu ay sawa'un wal adam cewa na auna ayyukan mummunai wannan ba jayayya akai dan ko ga nasoshi na qur'ani da suke tabbatar da haka amma ayyukan kafirai fa to akwai nasoshin da suke nuna za a auna aikinsu akwai nasoshin da suke nuna cewa ma ba za a auna ba yanzu kamar a nan an nuna za a auna aikin nasu man faɗa wa wa man haɓa mawazin hu ba ulaika da zina su an fusan ma kanu bi ayati na zalimuna da jin maganar kare za a ɗauka akan kafirai ne amma kamar aya ƙarshen suratul kafifa aka nuna cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ai wa'annan ba ma sai mun tsaya ba sai an tsaya auna aikinsu ba ba ma sai an tsaya ba kawai suna zuwa ba sai an auna ba to shine ta'aruru nusus fihim aujaba al-hulfa lakin wato jami'i a race amma kuma mun gano hanyar da za a tara tsakanin nasoshin nan guda biyu da masu tabbatar da cewa za a auna aikin kafirai da wanda suke nuna ba za a auna ba bi anna malaman fiyu cewa inda aka ce ba za a yi ba ba wai ana nufin ba za a yi ba amma ba za su samu amfanin yin ba abu an yi shi ya yi amfani ai shi za a ce an yi amma abin da aka yi ba a amfana ba ai da an yi da ba a yi ba duk ɗaya ne a iya cewa kamar ba a yi ba ne kamar ba a yi ba shine bi anna malman fiyo na fuhu abin da aka kore amfaninsa fa an bi la nujimu shi yasa da Allah yake la nujimu lahu yawmal qiyamah zina ana nufin ai sawa'un wal adam da yi musu awan da rashin yi musu awan duk ɗaya ne domin ko yi musu awan bai amfane su da kome ba shi ko ai amfanin a ce an yi abu an ga amfaninsa duk abin da aka yi ba a ga amfaninsa ba dan an ce ba a yi shi ba ai ɗaya ne eh tunda da yin nasa da rashin yin nasa ai duk ɗaya ne ko to wannan kenan dai a bi mizanin amma auni lahu lisanun da yake yana da harshe wa kiffata ne yana da bangare biyu kama wara da fi hadisin yanda yake ya zo a hadisi ya zo a hadisi wato wato yace ilam ka sani ko da saura kaɗan ka'inin yau mai izin ka'inu mai kasancewa ne yau mai izin a wannan rana a yau masu alil maskuri wato ka'inu din shine labarin alwazunu din shi kuma mai izin zarafi ne da yake yara ta da ka'inu wanda wannan labarin na hakika dole a shafe tun da an kawo wannan zarafin a zancen da ya fi rinjaye bayyana shi sai dai larura kamar faɗin mawaƙi lakal izu in maulaka azza wa in yahun fa anta ladabu hubuhatil tuhuni ka'inu wannan ka'inun da ya kawo da yawa malamai suna ganin larura ne in ba haka ba ba a bayyanawa ayyama su'alul maskur ranar tambayar nan da aka ambata wa huwa yawmul qiyamah shine ranar alqiyama alhaqu wanda yake na adalci kuwa shi alhaqu din sifar wazanu din ne awo na gaskiya sai awon da za a yi ranar alqiyama awo na gaskiya awon da za a yi ranar alkiyama shine babban awo na gaskiya kamar sakular mawazinu wanda ma'aunin sa yana wuyaya bil hasanati da kyawawan ayyuka fa ulaka muflihun wannan sune masu samun babban rabo ilam ka sani shi ne cewa su mutane a ranar alkiyama sun kasu gida uku muttaquna akwai masu tsoron Allah da basu yi manyan zunubai ba ko da sun yi ƙanana tunda an ce kananan zunubai ana gafarta su in an nisanci manya in ta tani buka ba'ira ma tunahuna anhu nukafir ankum sayyi'atikum wa bi sinabil lil kaba'ir tukfaru sagairun wa januru yukaffiru wa muhliduna akwai masu cudanyawa akwai kuma kafirai amma masu tsoron Allah asana sun za a ajiye ta a barin ma'aunin tafin ma'aunin mai haske kananan zunubai in mata kasance gare su za a aziye ta a ɗaya tafin ubangiji ba zai sanya wazanan awo ba da tilkar sagari ga wannan kananan zunuban za ta zama duk an gafarta ta za a kakare kananan laifuffukan su da sababin nisantar su man kaba'ira manyan zunubai sababa da nisantar su manyan zunubai sai a ce kawai a kai su aljanna ai umarni da kai su aljanna wannan abu kullum kowane daga cikinsu ana jiyar da shi daɗi dangane da ayyukansa amma wanda suke kafirai to su za a ajiye kafircinsu tilki fatil musulma a ɓangaren ma'aunin da yake mai duhu ba za a samu hasana ba gare su domin duk kasanar su ma an ɓatar ta wai ƙaddimna ila ma amilu min amalin fajanawa ba a mansura wallazina kafaru amaluhum kasarabin biki a tinya su zam'anu ma an hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'an wa wajada Allah indahu fa waffehu hisaba sai ta wanzu tana ba komai a ciki za a je ta ba a sama sada da za a je a daya tafin ko tabga fariga sai ta wanzu ba komai a ciki Allah ya ce a kai su wuta wannan nau'o'i biyu su ne wanda aka ambata a ƙur'ani sarahatan a fili a ayar da take bayanin au amma wanda suka cuɗanya to ya tabbata a cikin sunna a hadisi cewa kyawawan ayyukansu za a san tayar ta filkifati na ira a ɓangaren ma'aunin wanda yake mai haske munanan ayyukansu ko za a ajiye ta a ɗaya ɓangaren mai duhu idan hasana ta zama ta fi nauyi ko da ɗan guntun abu ne ko ya zama mata daidaita za a ce a shigar da su aljanna wasu ka ce inda ta daidaita to sai an kai su la'arafi yadda nan gaba zai zo daga la'arafi ne kuma a ƙarshe dai za su koma aljanna idan ko munanan ayyukan ya zama ta fi nauyi ko da da kankanin abu ne sai a shigar da su wuta an yi afuwan lahu illa an an nu'ara ce kawai ba wata ya'ara an yi afuwan lahu sai kawai dan Allah ya yafe musu wannan fa idan kabiran manyan zunuban da suka yi wadda yake ta shafi tsakanin su ne da Allah ba wai na sun taba haƙƙin wani mutum ba ko wani mahaloki ba amma idan akwai haƙoƙin bayi a kansu ya zama suna da hasanoni masu yawa to abinda za a yi sai a ɗebo daga hasanar su a ba wanda suka zalunta don ka cuci mutum a nan duniya kana ganin kai kai wayo to shine ya ma wayo a hakika domin a ranar alkiyama sanda kafa koyaushe bukatar kyawawan ayyuka a sannan kana ji kana gani za a ɗebi naka a bashi za a ɗebi naka a bashi wani ma sai ya ce ya gamsu ana ɗiba ya ishe ka a ƙara mun sai a ta ɗebowa daga hasana taka ana ta zuba masa sai ya ce to ya isa sannan za a za a kyale ka saboda cutar da kai masa ta kai inda ta kai idan ko ba su da hasanar sai sai a ɗiba daga sayyar shi wanda suka cuta ɗin a ɗora akan azzalimin daga laifukan wanda ya zalunta sannan a ƙarshe a yi masa azaba sai fa idan ubangiji yuriyan lahu an sama'ahu in ubangiji ya yadda da ma'abokan husumarsa daga gare shi sai Allah ya ce da bawansa wanda aka cuta to ka yafe ba sama ai dan wanka ne ce ba ubangiji ai yanzu ina cikin bukata ba zan yafe ba to sai a nuna wani matsayi ko wani katon gida a aljanna a ce kaga wannan eh a shiga ka gani sosai sai ya shiga ya fito Allah wannan nawaye ai wannan wani bawa ne wanda yake an cuce shi a duniya amma ya ce ya yafe shine na tada dawo wannan sai ba ya ce to ko ni ne in na yafe cutar da aka yi min za a bani a ko kai ne in ka yafe to na yafe to ce ka an baka je ka an baka kaga an yadda da shi abokin husumar daga shi ba wanda ya cutar kenan to wa man fa ulaika hum muflihun wanda ma'aunansa yana waya bil hasanati da kyawawan ayyuka fa ulaika wannan humul muflihuna sune masu samu babban rabo alfaizuna sune masu rabauta ومن خفت موازينه موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون wanda ko ma'aunansu ta timanya da sayyi'ati da munanan ayyuka fa ulaika allazina hasru anfusahum wannan sune suka asara kawunan su bi tasiriha ila nar domin sun maida kawunan nasu ga wuta bima kanu da sababin zama wasu ya zulmuna suna musu bi ayatina da ayoyin Allah saboda suna musun ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ya kai su ga wannan matsayi mummuna a azanallahu minhu ولقد مكناكم مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ubangiji ya ce wala kad makkannaku amma bayyana subhanahu wata'ala aqibata man istamara ala al-kufr yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana karshen wanda ya dore bisa kafirci wa man istamara ala al-imani da wanda ya dore bisa imani wa zakara ma afara alaihim min an-ni'amil mujibati lishukri ya faɗi irin abin da ya zubo gare su na daga ni'imomi wadda za ta wajabta lalle bawa ya tsaya ya gode wa Allah bawa ya tsaya ya gode wa Allah subhanahu wata'ala ni'imomin da Allah ya yi masa sun wuce a lissafa ba ubangiji ya ce wala karmakan naku hakika mun ba ku dama ta ku rayu ya bani adama ya ku mutane fil'ari a duniya an ba ku damar rayuwa a nan duniya waje na da kun biya ma'ashi mun sanya muku abinci ko rayuwa a ciki bil ma'aisha asbaban ta ishu na biha hanyoyin da za ku bi ku rayu wani ya rayu da noma wani ya rayu da dinki wani ya rayu da gini wani ya rayu da meye kowa da irin hanyar da Allah ya hore masa rayuwa da ita jam'u ma'ishatin ma'aisha din nan jami ne na ma'ishatu dukkan ƙura'u sab'atu dai sun karanta da ya ma'aisha ba a mai da wannan yar alhamza asalinta ma'aishatu ne ko ma'aishatu ko ma'aishatu ko ma'aishatu to sai aka ɗauki kasarar ta yar aka mai da ita wato ga ainin ko kuma rammar tayar aka mai da ita kasra sannan aka mai da ita ga ainin ita kuma yar ta koma sakina akwai kira'a shazza ma'aisha da mai da yar alhamza amma wannan kira'ar ba ta cikin wannan kira'o'in guda bakwai a kalilan ma tashkurun godiya da kuke wa Allah kaɗan ne kwarai ala zalika bisa wannan irin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku wala kad halakanakum قد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين wala kad halakanakum ubangiji yace hakika mun halice ku wasu malaman da yawa suka ce anan akwai takadimi da tahiri نعم yanda abin yake wala kad sawwarnakum summa halakanakum hakika mun suranta ku sannan muka halice ku wasu ko suka ce a'a ba wani takadimi da tahiri wato ba kalbo a ciki ibarar yanda take haka aka faɗa mun halice ku ana nufin mun halice asalin ku ai abaku akan wannan kauli na biyu mufassiru ya tafi Ah, hakika mun halici mahaifin ku shi yasa nan da aka ce kum din ana nufin abakum kawai Um, ah, mun halici mahai- ah, ubanku adamu ah, adama annaba adam aiki na kana dinan lokacin da yake yumbu to ah, lokacin da can yana yumbu dinan ba ɗiban ba wata nasa sai sa ɗiban gaira musawwarin ba ba bace nuni ne nun guda ne Ah, ba abin surantawa ba su masawwar naku sannan muka suranta shi wa antum ko sawwar naku muka suranta ko antum fi zari alhali kuna bayan sa ai hina kana bashara mun suranta shi yayin da yake mutum mutade da ya ta fuska an fitta gabobin sau shikyawa sai an tsaga gabobin marskansa wa wa inna ma ja'alna nufassiru al-kalama ala hasbi murafi li ajli an yasiha tartib bi summa wa inna ma yusabu al-harqu wa taswiru lil muhadabina lil muhadabina akwai mimi anan muhadabina ida'an li maqamil imtinani haqqahum wa ta'kid li wujubi shukri alaihim bil ramzi ila anna lahum hazzan min halqi abihim wa taswirihi li annahu ma min al umuri sariyati fi zurriyati jami'a wato shi mufassir ya dau wannan magana bisa shafe murati dan ya zamo a ce ba wani kalbo ba wani takadimi da tahiri an samu tartibi da aka ah, tunda ita summa tana zuwa ne dan tartibi abin da yasa aka dangana halitta da surantawar ga su mutanen da ake wa magana dan a baiwa matsayin baiwar da Allah yake so ya nuna yi musu ma- haƙƙinta dan kuma a ƙarfafa wajabcin gode wa Allah a kansu ta- dan a yi- ta fuskar yi musu nuni zuwa cewa suna da nasu rabon a cikin halittar ubansa annabi Adam da aka yi da suranta shi domin wannan abu ne wanda yake yana su a cikin 'ya'yansa gaba ɗaya Ah, yanda aka suranta shi haka aka suranta siffanta su yanda aka halicce shi haka aka halicce su a tsawar na mun suran dashi an tafi zari alhali kuna bayansa wata nusar wa antum wata nusar ko au antum ko ko mun suranta ko fi zaharihi alhali kuna bayansa akwai nusa bi anan akwai nusa biyu anan sun makulna lil mala'ikati sannan kuma muka ce ga mala'iku su ruli adam ku sujada mun ga annabi adam sujuda ta hiyatin wani na sujada ta gaisuwa da sun kui da kai ba ta dora goshi akan kasa ba a shara bi zalika yayi nuni da wannan ila annal murada zuwa cewa abinda ake nufi a sujudu lugawi sujada ta luga wani na shine zarar sun kuyawa shine sun kuyawa kamar sujada yan uwan annabi yusuf da iyayensa gare shi da can haka tsarin gaisuwar sarakai yake a cikin al'ummun da suka gabata in an fassara da haka to ba wani rikici kenan wasu malaman suka ce masu masu tafsirin suka ce ai sujada na shari'a na dora goshi ne bai wacce jabata al'ari na dora goshi ne akan kas wato sujada nan ko ga Allah ne shi annabi adam alƙiblar sujada ne da aka ce ku sujada ga adam sujada ba ta saba ce ta Allah ce amma shi annabi adam aka sanya shi alƙiblar yin sujada ya yi cewa sujada yana nan a zahirinta kamar ga annabi adam din cewa shi din ne dai aka umarta a yi masa sujadar kuma da ɗora goshin akan ƙasa da suke cewa wa qauluhum da suke cewa inna sujuda li ghairi llahi in sujada ga wani Allah kafirci ne wa in aka yi wani Allah sujada ai an kafirta irin yadda ya faru ga Maulana Mushaw Tijani wata ran ya dawo daga tafiya mutane na tarassa wata tana zuwa sai ta sujada Mushaw Tijani ya ce kafarti quli ashhadu an la ilaha illallah in gafarce maza ki dawo ki zo da kalmar shahada ai yin sujada ga wani Allah kafirci ne ma'alluhu to inda hukuncin yake haka idan ya kasance daga son zuciya ne labi amurin lahi ba da umarnin Allah ba amma da umarnin Allah ne ba kafirce ba ne abinda ya kama da wannan da muke girmama guraren ibadar hajji wanda wannan ya zo ne da umarnin Allah shi yasa girmama wannan ai ba kafirci bane to fasajadu mala'ikun nan suke sujada illa iblis amma banda iblis abal jin shine uban aljanu kana bainal mala'ikati yana rayuwa tsakanin mala'iku shi yasa aka toga toshe shi yasa istizai mun kade ne ba wai shi cikin jinsin mala'iku bane qala fil kashafi ya fada tasirin kashaf lamma tasawwi sifatil mala'ikati yayin da iblis ya zama ya santu da sufin mala'iku jumi'a ma'ahum sai aka hada shi tare da sufil ayat a wannan aya wa hatija ila istisna'ihim aka bukatu zuwa a fidda shi wa yadullu ala zalika qawluhu ta'ala fa do ubangiji illa iblis ya shirar sa wannan illa iblis kana min al-jinni fa fasaka an amri rabbi wa qala ba'ruhum akwai wasu yan kadan daga malamai da suka ce innahu kana min al-mala'ika da iblis din yana cikin mala'iku fa istisna mutasilu ya zama istisna ya zama mutasili ne wato yana rayuwa ne tsakanin mala'iku lam yakun min as-sajidi shi ya ƙi yin sujadar ga ubangiji tabaraka wa ta'ala bai yadda ya sujadar ba wanda wannan ya jawo ake ta la'antarsa a ba iblisu lam yasjud li adam fa waqa'ahu takabburu fil habali fa ya abda li rabbil arshi asi atadari ma jaza'u zawil ma'asi yace sa'iru lil usati biha suburun fawailun yau mai yi hazibin na wasi fahimta kadir alan nera da fa'asi wa illa kun anil isyani kasi wa fi ma kaja nata min alhadaya hata kata sirra fajhar fil halasi aba iblisu lam yasjud li adam fa auqa wa tafabbur fil qisasi bawa ka kiyayin girman kai ga Allah dan abinda Allah ya ce kai kai dan ko girman kai ga Allah sakamakon sa mummuna ne ga iblis girman kan yayi ya ƙi biyayya ga abin da haka ɗin ya jawo masa akwai tambaya ne?
kafin Allah yana tambaya ne kan da itikafi kuma mutum ya shiga itikafi zai iya fitowa ya tafi neman abinci da rana bayan la'asar kuma a ba daidai ba ne ai ne itikafi ma wa ya ɗauka wa kansa cewa zai lizunci ibada iyaka wakacin da ya ɗauka shi yasa ba daidai ba ne a fito to sane ya tanada ko ya fito ya siyo abinci wasu ka ce ma ba daidai ba ne sai dai in ya rasa wanda zai siyo masa kuma shi din ma abin da ya fi aka ce ya tanada don kai ya fito ba ma'anar ukufi ai almulazamatu in har za a fito ya zama ba laitikafi ba al'ukufu mut- almulazamatu ya akufuna ko ya akifuna ala asnamin lahu Yau, ala- ولقد مك- Mhm.
ولقد خلقناكم ثم wala kan makan na kun filar ko ko ato an yi shi ko Eh, wala kan halaka na kun su Mm.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى yace wala kad halakana kuma hakika mun halice ku ai abakum adama mun halicin uban ku shine annabi adam hina kana dinan gaira musawwari lokacin da yake yimbu ba a suranta shi ba sun musawwana nakum sannan muka suranta ku ai sawwana wa antum bi zari muka suranta shi alhali kuna bayan sa sannan muka ce ga malaiku ku yi sujjada ga annabi adam sujuda tahiyyatin ah, sujjada ta gaisuwa bil inhina'i da sunkuyi da kai da ba dora goshi akan kasa ba Ah, amma akwai wanda suka ce ana nufin ma na biyun shine dora goshin a kas amma ya zama shi annabi adam kamar alƙibla ce ta sujjadar Allah shi aka yi wa sujjadar fasajadu da gaba ɗaya mala'iku suka sujjada ibla iblis amma iblis abal jinni wal aljanu kana bainal mala'ikatu wanda ke rayuwa a tsakanin mala'iku lam yakun minas sajidin shi bai zamo daga masu yin sujjadar ba kala قال ما منعك ألا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Ƙala Ubangiji ya ce da Iblis, na aka, me ya hana ka an tasdalla ta suda, ya zama ba kai sujada ba, me ya hana ka yin sujada ladin wato an kawo ta ne nan don a ƙarfafa maganar ba ta nafayi ba ce. Me ya hana ka a ce ka yi sujada shi yasa sila ce, ita la takan zo ta nafayi, takan zo ta hami, takan zo kuma za'ida, ma'anoninta uku ce, mu- mu- ma'anoninta guda uku ne. Ya ce, me ya hana ka kai sujada lokacin da na umarce ka? kala sai shaidan ya amsa ko iblis ya amsa da cewa ana hairun minhu ya za a ce ka ce min in sujada ga wanda bai kai ini ba aini na fi shi ni na fi shi me yasa halakata ni min nare domin ni kayi ni ne daga wuta wa halakata hu min din shi ko kayi shi ne daga yumbu abinda aka kai abinda aka yi shi ko daga wuta ai ya fi abin da aka yi daga yumbu a duban shi iblis shi a ganinsa yana ganin haka alhali wato a- akwai hujjoji da yawa da suke nuna ai amfanin yumbu wurare da yawa ya fi daga amfanin wuta shi dai iblis a nan ya yi hassada ne ga annabi adam matsayin da aka bayar ga annabi adam shine masa hasada shi yasa ake cewa sabo iri biyu a duk saban da ake wa Allah ba wanda ya fi su muni shine hasada da girman kai malamai suka sabani a cikin su biyun wanne ne ya fi muni hasada ta fi girman kai ko ko girman kai ya fi hasada amma dai an gama akan cewa matukar za a samu daya to za a samu daya duk mai hasada sai an same shi da girman kai duk mai girman kai sai an same shi da hasada bayan da za a samu daya daga cikin nau'o'in saban nan ba a samu dayan ba da an samu dayan to za a samu dayan su biyun nan dai su ne farkon saban da aka saba Allah da su a du- a halitta gaba daya Ah, da girman kai da kuma ah, hasada wa- washu ah, wato wa- wa fi surati sad a surat sad ma mana aka wato a suratul anan fa'idatun ga wata fa'ida kala huna ya faɗa anan ma mana aka me ya hana ka wa fi suratul hijri a suratul hijri ko kala ubangiji ya kala ubangiji yace kala ya iblis malaka allah ta kuna min as-sajidin ubangiji yace da shi iblis me ya hana ka a ce ka shiga cikin masu yin sujada ga annabi adam وفي سورة سعد سورة داود عليه السلام وبنجي يتي ما من أكا أن تسجد الماء هلكت بيدي ميهنا كي سجدا قابن دنا هيدا كينا إتلاف العبارات واتلاف العبارات إن الحكاية sabawar yadda ake kawo hikayen nan dalla ala annal la'ina qad arraja fi ma asiyatun wahidatin salasa ma'asin ya nuna da mu cewa iblis ya haɗa da saban Allah iri uku a sabo ɗaya asali guda ɗaya ne amma akwai uku karkashi menene wanne ne guda uku muhalafatal amri na farko ya saba da umarnin Allah Allah ya ce sujada ya ce ba zai ba da kuma rabuwa da jama'a yana cikin mala'iku da komai suke tare suke amma ya ɗaukar wa kansa ya ware su sun yi sujada shi ya ce ba zai ba sai kuma girman kai tare da wulakanta annabi adam wanda kowanne daga cikin wannan sabo ne a saba wa lamari umarnin Allah a saba wa umarnin Allah ko ba a fita daga jama'a ba ba daidai bane fita daga jama'a ba daidai bane in dai ba inda aka nemi mutum lalle lalle ya fita ba manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗa wanda ya zo muku kuna haɗe lamarinku yana tafiya gaba daya ya nufin ya raba tsakaninku to ku kashe shi shaidani ne a ce ba a samun rabuwa ba a son a samu rabuwa tsakanin al'umma samun rarraba tsakanin al'umma shi ke haifar da duk wani shari wannan shine waje mahaifar duk wani shari sai kuma girman kai girman kai ko da mutum yana tare da jama'a amma a ce yana girman kai ba daidai bane ballantana girman kai baya barin mai shi a ce ya zauna tare da jama'a duk mai girman kai to ƙarshen da ko sai ka samu yana ware kansa sai ya ƙoƙarin ware kansa wasu ba ta ce shi ba sa ta cewa ya fi shi yana ganin cewa wai ai wuta jiki ne mai taushi mai haske shi ko yumbu jiki ne mai kauri wanda yake mai duhu ba a ganin nan bangaren daga nan bangaren abinda yake tattausa mai haske ai ya fi daga wanda yake mai kauri mai duhu yayin da abinda iblis ya kafa hujja da shi bisa allah ya zama batacce ne wato wa inna ma kana matar jabihi wa inna ma kana wa inna ma kana to ko to lamadin lamadin ya laishi lamadin yayi wala ma kana matar jabihi a larbi batilan yayin da abinda iblis ya kafa hujja da shi bisa ubangiji ya zama batacce saboda zamowar yimban fihi manafi'u kasiratu akwai amfani mai yawa a cikinsa da fa'idoji masu yawa tsarin halitta ma gaba ɗaya yana tawakufi ne akan yumbu saboda halitta na bukatuwa zuwa gare shi saboda abin da ke faruwa daga yumbu na daga tsiri tsiri yana fitowa akan dutse ba fitowa akan dutse sai dai idan akwai ƙasa akan dutsen amma in dai dutsen ne yadda yake ɗinsa a ce tsiri ya fito a kansa ai ba zai yiwu ba hakan nan ruwa wanda su ne abincin halitta ta ƙasa ita ko wuta amfaninta ai kaɗan ne tsarin halitta bai tawakufi a kanta idan ana samun da yawa daga halitta ba tare da ya bukaci wuta ba ana samun nau'o'i da yawa na halitta wanda ba sa bukatar wuta ko kuma abin da zai daidaita da wutar to wannan shi yasa wannan raddadin shine jawabin lamma din can wannan ma kana masan jabihi to shi yasa sai ubangiji ya masa raddi mafi munin raddi ya masa ba shi amsa irin amsar da ake bayarwa ga mai tambaya mai sanya wahalar wajen tambayar almutakabbir mai girman kai da ya ce ƙala fabid min ha gobe to ko kaja ƙala fabid min ha qala fa'bit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sabirin ƙala ubangiji ya ce da iblis fabid min ha tunda ka faɗi wannan magana ka sauka daga aljanna amin aljannati ka sauka daga aljanna au wakila wasu suka ce mina samawa ka sauka daga sama ka sauka daga saman fama ya kunu laka an ta takabbara fiha ba daidai ba ne ka ce za ka girman kai a cikin aljanna aljanna ba guri ne na girman kai ba ko kuma sammai ba guri ba ne na girman kai fahabit shi yasa ka fito min ha daga gare ta innaka minas sagirin hakika kai kana daga kaskantattu wato an ce daga aljanna ne wa alaihi bisa wannan kaulin fa bake fi samawati harijal jannati iblis ya ci gaba da zama a sama amma daga wajen aljanna ba a cikin aljanna ba wakil min samawati shi ko fa lam yakun lahu istiqrarun fil alam al ulwi aslam ya zama kenan mazauni ko matabbata bata saura ba ga iblis a halitta madaukakiya gaba ɗaya dole ya dawo nan ƙasa a nan yake duk rayuwar da yake ka fita kai kam kana daga waɗanda suke kaskantattu domin ba a girman kai a aljanna ko a sama wala fi gaida ya kai koma a waninta ai girman kai a kowane hali abin zargi ne girman kai abu ne wanda ya sufa ce wadda take a bar zargi a kowane hali ba inda girman kai yake ya dace illa iyaka akwai masu cewa at-tawaru ma'al mutawari'ina wa takabburu ma'al mutakabbirina ayin an game da mai girman kai to na ai masa sakayya da girman kan nasa ai daidai ne illa iyaka wannan ai ba girman kai akai masa ba wato an masa sakayya ne da aikinsa ko eh girman kai shine ka fuskanci mutum da nuna ka rena shi amma wanda ya rena ka dan ka kauda kai daga gare shi wannan ai ba kai ka rena shi ba ko shi ya rena kai ki kula ka kai mako ka kauda naka ka kauda fuskar ka daga gare shi to wata kala قال أنظرني إلى يوم يبعثون kala iblis ya ce an zirni ubangiji ina so ka saurara min lamma kare halla inu idza ga kal mauti yayin da iblis yake a dandana masa mutuwa da labal baka sai ya nemi wanzuwa wal huluda da dawwama ila mil ba'si har zuwa ranar tashi alkiyama Wan- an- abu ne wanda yake sananne cewa ba sauran mutuwa kuma bayan an yi tashin alkiyama wal ahirati shi yasa iblis ya nufin a ce rayuwarsa ta dore duniya da lahira Allah ya amsa masa an ba shi abin da yake nema amma ba daidai wa daida ba ba abu sayan da yake nufi daidai wa daida ba bari an masa jinkiri ila wakai zuwa wakacin busa ta farko kala fa innaka minal munzari ila yawmil waqtil ma'lum to ba mas- ba ma- ba shi da na tsera daga mutuwa ba zai tsira daga mutuwa ba dole sai ya mutu haka nan ba zai tsira daga azaba ba wato ka jinkirta mun har zuwa ranar da za a tashi ayin nasu mutane kala قال إنك من المنظرين ubangiji ya ce da shi hakika kai kana daga waɗanda za a saurarawa amma fa wafi atin uhura a wata ayar aka kara da cewa ila yawmil waqtil ma'lumi zuwa ranar wakaci sananne zuwa wakaci wanda yake sananne shine wakacin busa ta farko amma kai busa ta farko yanda kowa ma mai rai a sannan zai mutu kai din ma sai ka mutu ai wakatan nafatil ula wakacin busa ta farko ai la wakatan nafatil saniya allati da raba halla inu ba wakacin busa ta biyu ba wadda shi iblis la'antacce ita ya so a bashi to ba a bashi wannan din ba
قال فبما أغويتني لأق- لأقعدن لهم صراطك المستقيم kana ubangiji ya ce fa bima a gawaita ni na yi rantsuwa tun da dai har kai mun hukunci da cewa ni batacce ne ai bi iguwa ikali da tun da ka batar da ni wal ba'ulil kasani bar ta rantsuwa ce wa jawabuhu jawa amsar rantsuwan la aqudanna lahu wallahi zan zauna wa halitta bani adam ai bani adam ga bani adam zan zauna musu akan siradakal mustaqim tsarin ka madaidaici zan kokari in ga na toshe bin tsarin ka madaidaici gare su gaba daya a wayi gari ba mai bin hanyar da kake bukatar abi ai ala tariqil muslim ilayka ai akan hanyar da take sada bayi zuwa gare ka gararuhu bi haza manufar iblis da faɗan wannan magana ko da abin da yace zai yi azu sarihi min daukan tarin gare shi ku yadda ya halarce ku a wani lamari naku in ma ya halarta to ku kokari ya zamo bai batar da ku ba dan ko in dai lamarin kirki ne to kokarin sa sai ya bata in kuma lamarin banna ne to kokarin sa sai ya ziga ku kun aikata saboda dai shi manufarsa ya ga ya halakar da ku alam ahdi lakum ya bani adama allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin walizalika lam yazkur al-fawqa wat-tata shi yasa bai ambaci sama ba ko kasa da amma sama saboda zaman wasa ba za ta yi ya tsare falikaunihi la yumkinuhu ba zai yi ba lace ba nan ba na ma ba falikaunihi la yumkinuhu an yahuda bainal abdi wa wa rahmati rabbi nan ba za ta yi ba iblis a ce ya tsare tsakanin bawa da rahamar Allah yadda Abdullahi ibn Abbas yake faɗa amma daga ƙasa kuma shi shaidan saboda girman kansa girman kansa shi yasa ba da ya zo ta nan zawan zuwan iblis yana yawaita ta daga gaba da kuma baya amma ya zo ta dama ko ta hagun haka yana da rauni yakan zo ta nan din amma ba kasafai ba me yasa saboda mala'iku suna kiyaye bawa a wasu malaman sun faɗi wata hikimar saboda daga rashin zuwansa daga ƙasa domin duk abin da zai zo ta ƙasa yana son ya tada hankali ne a guje shi shi ko iblis so yake ja hankalin bawa bawa ya karkata gare shi don ya sami damar batar da shi amma dai amsar da aka ba ta farko cewa girman kai ne yasa haka wannan amsar ta fi kusa ga karba to a wala ta jiru aksara ba za ka samu mafi yawan su shakirina masu godiya ga ni'imominka ba a mumina masu ba da gaskiya da kai
قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من- منكم أجمعين a kala ubangiji ya ce da iblis huruj min ha ka fita daga gare ta ko dai daga aljanna ko daga sama maz'uma halin karanta kasancewa ka abin aibatawa abin aibatawa daga za'ama ya za'amu ko zama ya zamu akan yi tafsilin sai koma zama ya zamu ma'iban abin aibatawa au mamqutan ko ko abin ki abin ki a madhura abin nisantawa muba'adan an rahmat abin nisantawa daga rahama laman tabi aka minhum ubangiji ya ce wallahi duk wanda ya bika a cikin mutane minan nasi wanda duk ya bika a cikin mutane wallamu lil ibtida'i a lamun ta ibtida'i ce an wadda lil kasami ko ko ta shimfiɗa ne ga rantsuwa rantsuwar da za ta zo nan gaba ita ce wa huwa rantsuwar ita ce la'amla anna jahannama wallahi sai na cika wutar jahannam minkum mu ajmain daga gare ku gaba daya da kai da su din ai minka zuriyatika da kai da ƴaƴan naka wa minan nasi wato ya- da kuma sauran mutane mutanen duk da kabata wa fi tagalibul hariri alal ga'ibi nan ya kunshi rinja da wanda yake nan bisa wanda baya nan a maimakon a ce minhumu tunda wanda ba sa nan din ma an sun fi yawa amma kuma aka rinja da halirin aka ce minkum a wafil udan a ƙara nuna masa cewa hashi fa abin da aka samu ta galibin ɗaya daga cikin dalilan shine dan a nuna masa hashi fa nan da an ce minhumu sai ya ringa nuna kamar su ne za a yi wa amma ai shi ba za a yi masa ba aka ce har kai din har kai din duk wannan girman na kan naka wa fil jumlati ma'ana jaza'u man ash-shartiyya jumlan nan ta kunshi ma'anar jawabin man wadda take shartiyya ai man tabi aka u'azzibu ai wanda ya bika wallahi zan masa azaba wanda duk ya bika to u'azzibu lalle zan masa azaba to amma wannan an ɗauka cewa man ɗin shar'iyya ce amma ba lalle a ɗauka shar'iyyar ba ta yi a ɗauka mausuliya ce yayin ya zama ta bi aka ita ce silar ba wai sharaɗi ba ne ta yi kuma a ɗauki man ɗin a matsayin nikira wadda take mausufa ya zama a ta bi aka ɗin shine sifa shine sifar a kowane hali daga guda biyun nan ko dai an ɗauke ta mausula ko an ɗauke ta nikira ce mausufa to ai ba ta bukatar wani jawabi ba ta bukatar wani jawabi sai zama muftada ce jumlar la'amla anna ita ce labarin muftada la'amla anna din sai zama a sannan labarin muftada ne to wa ya adam يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين wa ya adam ubangiji ya ce ya adam ubangiji ya ce kai adam uskunanta ka zauna da kai wazaujuka da matarka aljannata aljanna takidul shi an din takidi ne lil ramiri ga lamiri wanda yake mustatiri fi uskun a cikin uskun liyu dafa alaihi dan ai adafi a kansa bisa haddin fadin ibnu malik alfiya wa in ala ramiri raf'in muttasil adabta fafsil bil ramiri al munfasil aw fasilin ma wa bila faslin yarid nazifashin wa ru'fahu utakin a uskun akwai lamiri mustatiri wujuba wanda za a kaddara shi da anta to kuma nan sai aka yi takidinsa da wata anta din wanda shi yake zahiri saboda a ɗafta wannan sunan akai wa zaujuka da kai da mataka ku zauna hawa'u ita ce hawa'u bil maddi wadda ana ja hawa'u ake cewa ya an na hawuli karmin hayyi domin an halice ta daga mai rai wa huwa adam shine annabi adam wannan kuwa annabi adam lamma uskinal jannata lamma uskinal jannata inda aka zauna da shi aljanna ya yawo a cikinta yana mai kewa saboda ba abokin ɗeba haso yayin da ya bace sai aka halici hawa'u daga haƙarƙarinsa na gajere daga ɓangarensa na hagu don ya sami nutsuwa zuwa gare ta ya ɗeba haso da ita yayin da annabi adam ya farka ya ganta ya karkata zuwa gare ta mala'iku suka ce da shi ya adam kakka ce za ka taba ta sai ka biya sadakinta ya ce me sadakin nata suka ce salati uku za ka yi a wata ruwa salati ishirin ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan ka ce a yi sharaɗin sadaki ya zama abu ne wanda za a riga a matsayin dukiya muta mawwala ya zama abu ne wanda za a riga a matsayin dukiya wannan ko ba ne wanda za a riga a matsayin dukiya to za a ba da amsa a nan da cewa wannan sharaɗin ya faru ne a shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba a shari'ar annabi adam kuma ai mai umarnin shi ne Allah shi kuwa la mu'aqqiba li hukmi ba wanda yake sai ya tashi hukuncinsa kuma yana da keɓance keɓancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya aure ko ya aurar bilamarin ba sai da sadaki ba da sunan gaba daya yayin da ya zama huwal wasu ɗata shine wasu da a cikin wannan Udda sai aka ɗauke shi ka annahu huwal aqidu lahu ma kamar shine ya daura auren gare su. Abin da yasa aka ce sadakin da Annabi Adam zai bayar shine salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama isharatan dan nuni zuwa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine uswatu da babba a cikin duk wata nema da ta sadu ga kowa har ga mahaifinsa har ga ubansa annabi adam ubangiji ya umarci annabi adam ya zauna a aljanna wasu suka ce wato wa amrin lahi wato manzan allah shine wasu da wato ko ubangiji ya umarci annabi adam ya zauna a aljanna kila wasu suka ce tun kafin shiga aljanna fuskantar da maganar ga hawa'u ilmin biha dangane da sunan ratayar sanin Allah da ita domin ita ba riga an halicce ta ba daga baya ne aka halicce ta wasu ka ce a bayan annabi adam ya shiga ne aka ce masa uskun an ta wazo dukkan janna shi ne zance abin dogara in an ce kafin shigan ne sai a ce kenan wato abin da ta aka faɗa hawa'u dangane da cewa sanin Allah ya rataye da cewa za a halicce ta bisa wannan kaulin na biyu al'istibrara dorewa sai zama shi ne abin nufi daga umarnin da aka yi da samun nutsuwa wato kama an ce ka ci gaba da samun nutsuwa a aljanna din nan a fakula ku ci min hasu shirku ba daga duk inda kuke sanci wala ta karba hazin shagarata amma ba ku ba cewa za ku saci wannan bishiyar bil akli minha na daga cewa ku ci daga gare ta wa hiya hindatu an ce alkama ake nufi wata kuna min zalimin in kun yi haka sai ku zama daga masu zalunta kawunan su
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فوسوس لهما الشيطان الشيطان يي وسواسي gare su alwaswasatu abin da ake kira waswasi alhadisu alhafiyu magana wadda aka yi ta a boye allazi yulqihi shaytanu fi qalbi al-insani wadda mutum yake wadda shaytan kan jefa a zuciyar mutum basan tafarkin maimaitawa ya faɗa ya sake faɗa idan ka ce ai annabawa masumai ne daga ce shaytan yana wasasi gare su zahirin ayan nan kuwa yana hukunta cewa shaytan ya yi waswasi ga annabi adam sai a bada amsa cewa a'a waswasin na shaidan ba wai kai tsaye ga annabi adam ba a'a ya sadu ne da hawa'u ya yi waswasi ne ga hawa'u ita kuma ta kai magana ta kai waswasin ga annabi adam ma ba da kai sun yace bayan annabi adam ya ci daga bishiyar nan Allah ya kiransa ya ce kai adam me yasa ka ci daga wannan bishiyar ya shi ko na ce ma kaska yadda ka ci daga gare ta ya ce ya da mafi ne hawa hawa ce ta sa ni na ce wani zai ce da hawa lima ta amci me yasa ka sa ci wannan bishiya ta ce ai mutum jira ce ta umarce ni nema da in haka wani zai ce da mutum jira me yasa kika umarce ta ta ce ai iblis ne ni ma ya umarce amma ke macijiya to sakamakon ki zan yanke kafafunki ya zama kina tafiya akan fuskarki wala yuzu wala yashda hanna ra'asaki kullu man lake yake wallahi duk wanda ya gaba da ke sai ya rotsage kanki sai ya fasa miki kai amma kai kai iblis to abin la'anta ne a idan kace kaka iblis sai waswasi gare su alhali yana daga wajen aljanna sai a ba da amsa cewa waswasin iblis ko da yake ta afku ne daga wajen aljanna sai dai ta sadin gare su ne suna cikin aljanna da wani karfi wata dama da ubangiji ya baya gare shi iblis yana iya waswasi daga nesa amma waswasin nasa ya sadu da kai kana nesa da shi koko shi ya yi dabara ne bisa shiga aljanna ta bisa shigarsa a cikin cikin micijiya sannan ne ya samu ya yi waswasi a gare su to a libiya lahuma me yasa ya musu su dan ya bayyana musu yuzhira ya bayyana musu wawuriya abinda aka rufe fu'ila wawan fu'ila ne minal muwarati ana cewa wara yuwari in kuma mabni ne ga mafuli sai a ce wuriya yuwara abinda aka rufe anhuma daga gare su min sau'atihima daga al'aurarsu wa qala iblis ya ce da su yake cewa da su duk wannan yana cikin waswasin nasa ba da yanku ma rabu kuma ubangijin ku bai hana ku ba an haze shajarati daga wannan bishiyar illa karahata an takuna malakai sai ko dan baya son a ce kun zamo mala'iku kun dawwama wa qur'a bi kasrillahi akwai qira'a amma wadda ba sar'iyya ba shazza ce illa an takuna malikaini da kasran lami sai ko dan baya son a ce kun zamo sarakai shi yasa yace kakkuci daga wannan bishiyar aw takuna min alhalin ko kuma dan kada ku zamo daga wanda za su dawwama wa zalika lazimin an al minha domin dawwama ko me mai lizuntuwa ne in kun ci daga gare ta inda za ku ci daga bishiyar nan to ko za ku dawwama a cikin aljanna bal ma'anar da da ahu lahuma ma'anar da ya da'awata gare su shi iblis annal akala minha shine cewa ci daga wannan bishiyar sababin li an yakuna min al malaika sababi ne na su zamo daga mala'iku wa sababin lil hulud fiya sababi ne kuma na a ce sun dawwama a cikin aljanna shi yasa ya ruɗe su ne ta fuskar da awar cewa cin daga bishiyar yana gadar da haka kamar yanda duk sanda ma zai rudu ba wato sai ya yaudare shi da wani abu cewa in ya aikata abinda aka hana shi to zai samu wata dama na- bawa zai samu wata dama to wa kasa mahuma وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين to kama fi ati uhuran da yake yazo a wata ayar shine haladu luka ala shajaratul hulli wa mulkin la yabla yake cewa bana shirye da kai ba bisa bishiyar dawwama da sarauta mulki wanda ba zai taba karewa ba wa qasamahuma iblis zai tai musu rantsuwa ai aqsama lahumma billahi ya rantse musu da Allah nan fa ala ya zo da ma'anar af'ala kenan Ah, inni la kuma abin da ya rantsa musu shine cewa wai wallahi shi din nan laminan nasihina ya faɗa musu abin da yake faɗa musu ne dan yana nufin yayi musu nasiha fi zalika a cikin wannan maganar da ya faɗa musu fadallahu فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين fadallahuma wannan yasa iblis ya saukar da su daga matsayinsu hatta kuma an manzilatihima ya saukar da su da matsayinsu ayil hasanat matsayinsu wanda yake kyakkyawa li anna gururahu domin rudin da ya musu ta sabbaba anhum zunuhuma min aljannati ila al-ard saukarsu wato ko can ayin hissiyati ayin hissiyati ai matsayinsu wanda yake na fili ba na ma'ana ba a iblis bai da ikon ya sauke annabi na allah daga matsayinsa wanda yake na ma'ana amma ya iya abin da zai kawo annabin ya sauko daga matsayinsa na ga- na fili li'anna gururahu domin yaudarar da ya masu ta sabbaba anhu nuzuluhu ma min aljannati ila al saukarsu daga aljanna zuwa nan duniya ya sabautu daga haka ma'ana wannan yaudarar tasa wadda ita ta sa suka ci haka din ne ya jawo aka ce bara a saukar da su zuwa wannan duniya a maimakon rayuwar da da suke kafin cin nasu daga wannan bishiyar rayuwar da take a aljanna aljanna da Allah mun ce musu cewa duk abin da suke bukata za su samu inna laka Allah ta ju'a fiha wa la ta'ra wa innaka la tazma fiha wa la tarha alal ma'anawiyyati ba matsayin su na ma'ana ba bar rutbatu ma inda Allah bari darajar su a wajen Allah lam tanqus bata tawaye ba da sababin cin su daga wannan bishiyar balis dadat bari karuwa mata bari karuwa mata tunda cin bish- daga bishiyar ne yasa har suka aka saukan musu aka yi musu ilhama kalmomi wanda da suka faɗa aka ce an yafe musu shi ko wanda aka yafe wa daga laifi ai so da yawa ma laifin nasa komawa yake hasana wa yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin to fadallahu ma isare da su bi da sababin yaudara daga gare shi falamma za shajarata lokacin da annabi adam da matarsa sayyida hawa suka ɗanɗana wannan bishiyar ai aka lamin ha ai suka ci daga gare shi a suka ci daga bishiyar to badalahuma wato shi zaƙa mina zauki daga zauku ne wata naulu shai shine a ɗan ɗanɗana abu liyu urafa da'amuhu dan a san ɗanɗanansa wa fihi isharatu wannan ya kunshi nuni ila annahu ma lam yatanawala min hakira zuwa cewa annabi adam da matarsa sayyida hawa ba su yi amfani da yawa da yawa ba daga bishiyar ɗan kaɗan ne dan kaɗan ne wanda suka yi amfani da shi daga bishiyar nan yana sha'ana man zaka shai'a domin tsarin wanda yake ɗanɗana abu don ya sanya yake an ya tasila alama kalamin shine cewa ya takaita bisa ɗan kaɗan daga gare shi ya takaita bisa ɗan kaɗan daga gare shi yayin da suka ɗanɗana bishiyar nan suka ci daga gare ta badan lahu ma sau'atu ma sai al'aura su ta bayyana daga gare su a ta bayyana gare su ai zahar da kulle minhu ma qubunuhu wa qubunul ahari wa duburuhu ai kowanne daga cikin su ya zama yana ganin al'aurarsa ta gaba kuma yana ganin al'auru biyu na ɗayan yana ganin al'aurar ɗayan ta gaba da ta baya Ah, amma mutum baya iya ganin al'aurarsa ta baya wasu miya kullum minhu ma sau'atan an kira kowanne daga al'aura sau'a li'annan shafahu domin fitowarsa bayyana sai su sahibahu yana munanawa ma'abucin mai al'aura Ah, mai hankali da an ce al'aurarsa ta bayyana ya shiga cikin halin mummuna yana eh, wato ya shiga halin bakin ciki waɗafika suka haɗu ya su fani alaihima suna ɗan farawa gare su wato ɗafika wato min babi ɗari an shara'a suka haɗu yana cikin af'alu shuru'i suna yulziƙani suna ɗan farawa gare su min warakil janna daga ganyen aljanna liyas ta tira bihi don su kare al'aurarsu da wannan ganyen wana dahuma rabbuhuma ubangijinsu ya kiransu alaman hakuma an tilkuma shajarti ashe ba ku ne na hana ku daga cin wannan bishiyar ba ban faɗa muku a baya wala ta kara ba zai ce da fata kuna mina zalimi na ba a wa kulla kuma ashe ban faɗa muku ba inna shaidana la kuma adomu bin cewa hakika shaidan mai gaba ne gare ku wanda gabarsa take a fili la kuma mai mabayanin gaba gare ku ai sun tana amina sujudi inda ya hani daga yin sujjada laka da kai annabi adam ko lahu ga shi annabi adam wala riya bittari wal baudi a maimakon yi wa annabi adam sujjada ya yadda da a ce a yadda shi a kore shi daga aljanna a nisanta shi daga rahamar Allah to bai ya bayyinu mubinu dun da nasa bayyinu a bayyinu adawati mabayanin gaba wal istifhamu istifhamun na alaman hakuma littakaliri dan tabbatarwa ne a hakika na tabbatar muku da haka na tabbatar muku da cewa na hane ku daga wannan bishiyar kuma na faɗa muku cewa shaidan maƙiyi ne mabayyanin gaba gare ku kala قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين kala annabi adam da matarsa wa uska ce rabbana ya ubangiji zalamna anfusana mun tabbatar da cewa mun zalunci kawunan mu masiyati yana da saba wa umarnin da kai mana haza wannan ihbaru ba da labari ne min Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala daga annabi adam da matarsa sai da hawa da cewa sun yi furici da cewa sun aikata abin da suka aikata wanda da mihima da cewa suna nadama alama wa ƙamin huma bisa abin da ya fi daga gare su abangiji ya rarokance su ne bisa haka ko da yake ba sabo ba ne a hakika domin hasanar wanda suke managarta na bayi sai a ce a haƙin wanda suke mukarrabai abinda wani zai yi a bashi lada cewa ya kyauta a yi masa jinjina wani in yi sai a ce ma ko dukansa za a yi saboda abin ya yi muni daga gare shi ko yadda ake misali da a ce masalan za a sa tambaya za a je tambayoyi goma sai aka kira wanda shi koyan fannin yake kasa kasa yake aka ce gasu ana bukatar ka amsa tambayoyin nan goma yanzu yi amsa tara ko takwas a ciki za a yi masa jinjina cewa kai ai kai kokari lalle wannan ya yi kokari ko da maki ne ake bayarwa sai a ce ai ya samu excellent ko ya samu matsayin a yabo kwarai kwarai a yi masa jinjina saboda a matsayinsa na ɗalibi a tambayoyi goma gashi ya amsa har guda takwas ko ya amsa har tara dan bai amsa ɗaya ko biyu ba ai daman matsayinsa ne ɗalibi ne amma yanzu idan aka samu wanda yake shehin malami ne na wannan fannin aka samu wani babban farfesa aka ba shi tambayoyi ya amsa tara bai amsa ta koman ba ai Allah sai za a kore shi ne daga matsayinsa ko cewa ai kai baka cancanta ba kai da ake sauraron ka faɗi ma hujjojin kowace amsa kai cikakken bayani akan kowace amsa har ta sama da haka ga almajirin almajirin kamata bai ajiye wa'annan tambayoyin ya amsa to yanzu ya kai za a ce tambaya a ciki ta gagare ka amsawa eh shi yasa hasanatul abrari sayyatul muqarrabina walaysa zalika biqadihim fi ismati adama wannan ba da suka ba a cikin zama wa annaba adam ma'asumi domin abin da yake ya kori a haƙƙin annabawa shine su sabawa umarni da niyya amma kuskure a wajen istihadi da kuma mantuwa wadda take wani siyanu da mantuwa a rahmani wanda yake yana zuwa daga wajen Allah fawa jaizun alaihi abu ne wanda yake mai yiwuwa a haƙƙinsu misalin wannan abin da afka a kisar zuliya da yini inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama daga raka'a biyu faqala lahu zul zuliya da yini wanda nasa sai sa zi marfu'i ne da wawi ko zuliya da yini zuliya da yini yace da shi an yi kasarun sallah ne amna sai ta ko kamance ya rasulullahi sai manzo Allah ya ce kullu zalika lakum ba ai ɗaya ba daga cikin wannan ko ɗaya ba ai ba a cikin wannan sai ya ce bal ba zalat ba makawa an yi wani abu a ciki ya yi karanta hadisin alhadisa karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam ansa ba na mantuwa da kaina sai dai ana sa ni in mantuwan ne li a sunna dan in sunnan ta nuna wa al'umma ya za su in mantuwar ta afku gare su shi yasa shi mantuwar ta sama lada ake bashi domin ta shiri'i ne kamar isar da aike ne a hikimar cin da annaba adam da matasa wasu ke daga wannan bishiyar abinda ya doru bisa haka imma- hal- daga samuwar halitta tun da aljanna ba wajen haihuwa ba ne da a can ne ak- annabi adam ya ci gaba da zama da haihuwa ba za ta yi daga gare shi ba to yaushe kuma za a samu 'ya'yansa da kuma raye duniya ubangiji ya sa ya mance don wannan hikimar mai isa matuƙa ta samu wanda ya danganta gangantawa ko karfin rai ga annabi adam ya ce annabi adam ya karfin rai akan saba wa Allah to ya kafirta dan ya kore isma daga gare shi kamar wanda ya ce gaba daya ai annabi adam isyan bi a kuma daga gare shi ko ta kaka to ya ya kafirce me yasa li musadamati ba alif lamdin ne kawai li musadamati ayati wa asa adamu rabbahu fagawa ya ya kishesheniya da ayat da ta ce wa asa adamu rabbahu fagawa fal muhlisu min zalika abinda yake kubutarwa daga wannan a ce abinda ya afu daga annabi adam ba kamar saban da yake afuwa bane daga masu sabo cikakken bayani akan wannan matsayi ya gabata gare mu a surar bakara ka koma ka dubu wannan nan ka du- koma ka dubu wajen to a suka ce ya ubangiji zarabna anfusana mun zalunci kawunan mu wa illan taghfir lana ubangiji in dai ba kai ne kai gafara gare mu ba wata rahamna in dai ba kai ne ka ji kanmu ba lana kuna na minal khasirin za mu zamo daga wanda suka yi hasara za mu zamo muna ah, muna cikin wanda suka yi hasara to qala habidu قال اهبطوا wato a nan ayar an fassara abin da ya zo a can surar bakara a surar bakara an ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatin a can ba a fassara kalimatin din ba amma a nan an bayyana kalimatin din shine cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال هبدو ubangiji yace da annabi adam da matarsa ku sauko mai mace ma alaihi min zuriyatikum tare da abinda ku kunsa na daga ƴaƴanku ƴaƴanku da suke tsatsanku da suke tsatsan annabi adam ba'arukum alhali sashenku ba'aru zuriyati sashen ƴaƴan libarin ado masu gaba ne ga sashi wato wannan jumla ce haliya akai rabdinta la damiri kadai eh, saboda jumla ce ismiya eh, wa jumlatul hali siwa ma qaddima biwawi nau bi murmarin aw bihima min zulmi ba'dihim ba'da me ke kawo gaba a tsakanin mutane zalunci daga inda wasu suke zalunta wasu idan za a bar zalunci ba za a samu gaba ba amma abin da zai ke kawowa wannan yana kin wannan wannan yana kin wannan zalunci shi yasa ya zama babban manufa a yi rayuwa ta adalci ubangiji subhanahu wata'ala ke faɗa mana aiko manzanni da da saukar da littattafai duk an yi haka ne dan a ce mutane sun yi rayuwa a duniyan nan rayuwa ta adalci laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qisti ayyau ana ta da'awar ci gaba ana ta da'awar haƙƙi a kula da haƙƙin ɗan adam amma ba wakacin da ake zalunci irin wannan ba wakacin da ake zalunci irin wannan ba a taɓa samun wakacin da yake an ƙwace wa mutane ƙasarsu ba kuma ake sa su a gaba ana ta karkashe su da sunan waɗanda suke aiki suke da wasu ne kan gaba wajen kare haƙƙin ɗan adam irin a wannan zamanin kiri-kiri falastinawa suna zaune a ƙasarsu an kore su sai ɗan ɓangare kaɗan aka bari a hannunsu shi ɗin ma yadda aka ga dama ake musu a shiga a kashe su a shiga a kashe su duk sanda aka ga dama ba wanda ya taɓa cewa lalle a ba su ƙasar ko za a faɗa sai a ce amma da sharuɗa sai a ta kawo wasu sharuɗa na daban wanda ba haka yake ba ba haka abin yake ba don ba sanda aka assasa zalunci irin wannan wakacin amma ko ba sanda aka fi nuna wa jama'a ta fuskar yaudara cewa ai yanzu ne wakacin adalci amma ba wakacin da aka assasa zalunci irin wannan wakacin shi yasa gaba ta yawa tsakanin al'umma ake samun wanda za su ta kashe-kashe da sauransu da za a dawo a yi adalci to duk za a yi maganin wannan babban abin yi na a yi maganin duk wata rigima da duk wata fitina a dawo a yi adalci matuƙar za a yi adalci to an maganin gaba gaba ce ko take haddasawa kulli bawa ya kulli wani cewa to shi duk abin da ma zai sai ya ga bayansa duk abin da zai sai ya ga bayansa shi yasa hatta kai ya ce ya gwammace da shi da wancan din duk su rabu da duniya duk da shi da wancan din duk su rabu da duniya saboda ya riga ya kullace shi to shi yasa babban abin yi dai ba irin a dawo a shimfiɗa adalci adalci na hakika ba adalci na baki ba na an iya surutu an iya rubuce-rubuce an iya maganganu duk ba gaske gaskiya a ciki duk ba gaskiya a ciki adalci hakika a dawo abu tsarin Allah subhanahu wa ta'ala ba adalci irin abu tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda yace komai shi da man ya gina shi ne a bisa adalci kuma yake faɗa in dai ku musulmi ne duk abin da wasu ma suka yi muku ko menene suka yi muku to kar haka din ta sa ku kasa yin adalci a mu'amalar ku da su wala jiramannakum shana'anu qaumin saddukum anil masjidil harami an ta'adil kada laifin wa'yansu mutane idan sun hana ku zuwa masallaci mai alfarma wannan ya dora ku ku ce ku a mu'amalar da za ku yi da su ba za ku yi adalci ba ko da su ne Allah yana umarni da ai adalci tare da kowa ko da kafiri ne ai adalci tare da shi ko ake faɗa idan ma kuna da yarjejeniya da kafirai kuka ga alamar cewa yaudara suke so su yi to kwa iya jefa musu yarjejeniyar su amma fa ku sanar da su wa in mata hafan na min qaumi khiyanatan fanzulhum ala sawa inna allaha la yuhibbul kha'inina inna allaha la yuhibbul kha'inin wa arsidu inna allaha yuhibbul muqsitina shi yasa addini ya zo ne da shimfida adalci na hakika ba irin wanda a yanzu ake ta kwarmato a kai ba adalcin a danne wa'yansu kullum baya suke adalcin a dinga cin mutuncin wasu a kashe yadda aka ga dama akwai wanda ake ganin shi in an taɓa ɗaya to komai ma ake amma akwai wanda ake hangen dan an kashe dubannin su ai ba komai wannan ba komai ba ne bara a zauna a shawarta a bincika ya za a yi maganin abu wannan sai an zauna an shawarta ta yi nan da shekara ɗari mun da yadda suke so ne ba za a sha ba za a taba zama a shawarar ba tunda wata danniya ce wadda akai suka gina rayuwa wannan danniya ce suka gina rayuwar su gaba daya akai Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin duk wani azzalimi Allah ya mana maganin duk wani azzalimi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu ikon yanda za mu gyara halayen mu Allah ya ba mu ikon yanda za mu gyara halayen mu har Allah ya mana maganin waɗannan azzalima
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون to lamma kaddama kissata adama yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya fara gabatar da kissar annabi adam da shi da matarsa wa wa ma un'ima bihi alaihima da abin da aka nima da shi a gare su wa fitinati shaidani lahuma da kissar yadda shaidan ya fitine su sai ubangiji ya magana da ɗiyan annabi adam gaba ɗayansu da tunatar da ni'imomin da ya musu wa hazzarahum ya tsawatar da su daga bin shaidan domin shaidan babban maki ne ga ubansu gaba ko ga iyaye tana saduwa bil abna'i da 'ya'ya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ya bani adama ya ku ɗiyan annabi adam ya danzanna alaikum libasa hakika mun saukar muku da tufafi ai halakanahu lakum mun halice shi gare ku da aka ce an saukar din ai anzalna asbabahum mun saukar da sabubban sa minas sama'i daga sama wa huwa al-madaru shine ruwan sama sai shi wa anhu nabatu wanda tsirrai da ce- da shukoki ke faruwa daga gare shi wanda daga gare shi ne ake samun tufafin kamar au- wanda ake da auduga wal kattani ko wanda ake da kittani duk wannan tsir- tsiro ne fitowa yake kuma da sababin ruwan saman nan ne dabbobi ke samun rayuwa wadda daga leta ne ake samun gashi irin na raguna basharu da gashi irin na awakai da gashi irin na raƙuma da alhariri tsutsa wadda tsutsa ce ke sakawa wadda ita tsutsan nan tana bukata zuwa irin ciyawar da take ce har ta sakan nan mun saukan muku da tufafi yuwari sau'atakum da zai tsinci al'aurarku ya suturu sau'atakum da zai tsinci al'aurarku fa huwa ni'imatu wannan babban ni'ima ce Allah ya gare ku a ce bawa subhanahu wata'ala an suturce al'aurarsa wadda an faɗa a baya an kira ta sau'atu ne li'annan ki shafa ha ya su usahibaha domin bayyanarta yana munana zuciyar mai ita warisha mun saukan muku da kayan ado tufafi na ado wa huwa ma fi jammalu bihi shine duk wani abin da ake ado da shi min siyabi na daga tufafi asalin rishu zinatu da'iri a gashin tsuntsu wanda yake kamar ado ne gare shi wanda kamar annan zibasa zinatul adamiyina kamar yadda libasu ado ne ga mutane wal ma'ana abinda ake nufi ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi baiwa ga bani adam da tufafi iri biyu akwai tufafin da zai a suturce al'aura wanda shi ana sa shi ne ba wai dan ado ba a'a dan fita tsirara ko ta bayyana tsirara ba za ta yi ba da kuma tufafi na ado akwai tufafin da shi musamman ana sa shi ne dan ya zamo ado ga mai sa shi ai kawatarwa ado waya suhu an ya kuna matufan ala yuwari wato ta yi an adabta shi ne bisa yuwari fesunu wasifan libasu bi shay'ani ya zama an sufanta tufafin da abu biyu kaunihi yuwari sawatuku na farko zama wasu yana rufe al'aura da kuma zama wani abu na biyu ko zama wasu ado gare ku za a fahimta daga ita wannan ayar cewa sa tufafi na ado ba abin zargi ba ne wato don mutum ya sa tufafi na ado na ƙayatarwa na birgewa ba za a ce za a zarge shi akan wannan ba ai dole sai dai a gan shi da tsumma ai na Allah a tsumma ake ganin su ko kaɗan ba haka lamarin yake ba abin da ake nufi adon da bai saba wa shari'a ba da aka ce an yi izini a cikin ai ado amma fa ba adon da yake ya saba wa shari'a ba wannan ba za a lamunta ai ba ba daidai ba ne wannan eh, wannan idan aka sa tufafi mai kyau ya zama an sa shi da kyakkyawan manufa in sa alƙasu idan manufa ta inganta ya zama ba ya yi ba ne don ya nuna ya fi wani ya yi ina alfahari ko kaye da ita to shi ne fa yake ya halatta bar ma sai ta yi a- ya sami lada domin kamar yana gode wa Allah ne inda da wani ya zo wajen manzo da tufafi mummuna manzo Allah ya ce ai ba haka ya dace ba ka je ka sa ɗayan ku in Allah ya yi masa ni'ima fa lura asaru ni'imatillahi alaihi aga gurbin ni'imar Allah a ga a jikin bawa amma a ce mutum an tara masa akwai halin da zai din ya ki wai kuma ya ce wai yana yin haka ne yana kin yin ne wai dan shi na Allah ne wannan ai ba za a ba shi bane a manufa ta shari'a eh ba ita bace manufa ta shari'a wanda ta yi yaƙi kuma ya ki ba wani mai shi yasa kawai kulle kudin sa yake ko ko bari kudin sa yake suna dan farewa a kawun amma ya tufafin da zai nuna ya gode wa Allah kan ni'imar da ya masa yaki yayin yaki ba wani kuma yayi to wannan ai an koma wata manufa mummuna kama ana taka shufa kamar yadda sa wanda yake koma baya a wajen tufafi shi ma ba abin zargi bane min al-agrar fasida idan ya zama ya wofinta daga manufa mummuna in ya zama ba ya sa bane dan a ringa dauka shi na Allah ne shi yasa yake yin ado to in yayi da wannan manufar ai yayi yayi muni a sannan ba daidai bane bar me zamo bai nufi da awarwale taka da haka ba ko bayyana tal bukata dan a ringa bashi dan a ringa masa sadaka a gaba daya makewaya akan ma- kyakkyawan manufa ne wanda duk abin da yake yi ya zama manufarsa da yin haka kyakkyawa ce to ai ya yi kyau amma duk irin abin da bawa yake ya zama manufarsa mummuna ce to wannan fa ai ko menene ko menene ko qur'ani mutum zai dauka yana karantawa amma ya zama da mummunan manufa me amfanin karatun nasa ga qur'ani ko ya shiga masallaci yana sallah amma da mummunan manufa a dauka ba masu ibada in ba shi ba kaga ya shiga kenan da wata mummunan manufa to me amfanin wannan sallar tasa ai ba ta da wani amfani ta jammala daidai shi mutum ya yi ado da tufafi koko ya nuna ta hashu ne kausasawa a cikinta ya zama ya sa wanda yake koma baya a wannan ma'anan ne sashen malamai yake cewa لبس الصوف والحلق بل التصوف حسن السمت والخلق فالباب من اللبس بات تار أنت وقوم جنها الظلام وأجر الدم في القسق فرب لابس الديباج مشغله حب الذي هلك الإنسان من ألك وكم فتى لابس للخشن تعصبه تاج وذلك عند الآلفين شكي فإن ذلك لم يهجره والبسه وذا مع مزا مع اللبس ماسور فلم يفك فلم يفك هو فلم يفك فلم يفك ليس تصوف تصوفي da ake ta faɗa ba ma'ana tasawufi ba lufsar sufi a ce sai mutum ya sa tufafin gashi walhilaki ko tsummo kara tasawufi ba yana nufin sa tsummo kara ba yana nufin sa tufafin da aka yi da gashi ba bari shi tasawufi kyakkyawan tsari da kyakkyawan ɗabi'a shi wasu malaman da suka tashi tarifin tasawufi ne ke cewa a tasawufu huluku faman zada alaika fil huluki fakan zada alaika fil safari wani kuma yace a tasawufu al khuruju min kulli hulukin daniyya wa dukhulu fi kulli hulukin saniyya ai tasawufi tsayawa ɗabi'a kyakkyawar ɗabi'a domin duk wanda ya fi ka kyakkyawar ɗabi'a to ya fi ka matsayi a tasawufi idan ka fi shi wurdai kai kullum sai kai salatu ga annabi dubu kaza ko kullum sai kai istighfari dubu kaza amma ya fi ka kyakkyawar ɗabi'a to ai shine mutasawwifi ba kai ba tasawufin nan shine shi yasa ke cewa sun sufaye ai a inda suke wa sauran mutane zarra kenan wajen kyawawan ɗabi'a yanda wato sarakusti yake faɗa a mabahisul asliya yake cewa hujjatu man yurjihu sufiya ala siwa hujjatun qawiyya hum atba'un nasi li khairin nasi min sa'iril firaqi wal unasi tabi'ahu al alimu fil aqwali wal abidu nasu fil af'ali wa fihi masufi zusibaqi lakinnahu qad zada bil akhlaqi hujjar wanda yake cewa gaba daya a mutane maɗaukaka ba irin sufaye to wannan hujjarsa hujja ce mai ƙarfi me yasa saboda su sufaye atba'un nasi li khairin nasi sun fi kowa tsananin kyautata biyayya ga fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sauki gaba daya abin da yake nufi a tsaya a kyautata biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sufaye sun fi kowa nakin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min sare firaki wal munas daga baki ɗayan kungiyoyi ko jama'u tabi'ahu alimu fil aqwali akwai malamai wanda kullum za su dauko zantuttuka manzon Allah suna fada ko yaushe daga bakin su abinda manzon Allah ya fada zaka ji wannan su abidu fil af'ali akwai kuma wanda su suka dauki bangaren ibada suna koyi da manzon Allah a ibadunsa ko yaushe su abinda suke aikatawa abinda manzon Allah ya aikata su wannan magana su din magana da za ta fito daga bakin su maganar manzon Allah wannan kuma da abinda suke aikatawa aikin manzon Allah aka ce wa fihi masufi yuzurti baki amma shi sufi ya tsere wa sauran anan wajen faɗan magana ta manzon Allah ya riga ya tsere wajen yin aiki na manzon Allah ya riga ya tsere wani lakinnahu qad zada lil ahlaki amma kuma ga inda ma yewa kowa zarra shine wajen ɗabi'u koyi da ɗabi'u na kirki shi yasa a tasawufu al-khuruju min kulli hulqin daniyin wa dukhulu fi kulli hulqin sami wanda aka ce ya ta'arifin tasawufi sai ya tasawufi ba wani abu ne ka fita daga duk wata ɗabi'a koma baya duk kaskantacciyar ɗabi'a ka a ganka da ita kuma a ga ka shiga cikin duk ɗabi'a maɗaukakiya to wannan shine tasawufi ba wai a tufafi yake ba ba a rike carbi ba ba a tafiya ba ba a me ba a'a ka bar duk wata ɗabi'a kaskantacciya kai riko da ɗabi'a maɗaukakiya albas min al-lubsi ma ta taru anta duk abin da ya ma daidai a rai ka sa in ma in ma mai zaka yi ne in zanzaro za ka yi ma in menene za ka yi ka yi man amma dai a same ka da ɗabi'u kyawawa a same ka da koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa kum jun hazzalami ka tsaya a tsakiyar duhu sanda dare ya baki kiris wa ajri dam a tilgasake ka gudanar da hawaye a cikin tsananin duhu ba gaban kowa ba ba wanda ya ga hawayen naka suna zuba sai Allah da ya ka shi ya san cewa kana ta kuka ne yanda wani yake faɗa da yake sifanta sufaye na hakika masoya Allah ya ce salin laila an hali ahli hawa idza namatil anjumu tullu yukhbirka law annahu mubirun bi annahu musujadu ruk'u fa dawran yunajuna rabbahum wa hum fi ibadati khurra'u yaquluna يا من يرى حالنا ويعلم في الليل ما نصنع أئنا بصبر على شوكنا إليك فبكشفنا المدمع أقرشيك شوى صاركي لأهل الهوى رحمة لعلمي بأن الهوى يوجب أسير الهوى فرقم بيتوتنا أسير الهوى عينه تدمع بدمع غزير وما تقلع تساعد عند تذكاره بدمع غزير وما تقلع صل الليل عن هال أهل, أهل الهوى تو dawa wanda yake son tufafi na dibaji na alhariri za ka ga ya sa tufafi wanda yake zababbe ka duba inda yake ba za ka ga mai kyan tufafi ba kamar nasa amma kuma mashigaluhu abin da ya ɗauke masa hankali san ubangijin da shi ne ya halicci mutum daga gudan jini shi san Allah ne ya rufe zuciyarsa wannan tufafi da kake gani a jikinsa ba ta tasa yake ba zuwa ya kawai ya sa tunda dai Allah ya ce a sa tufafi ka nazala alaikum libasan ya huzur zinatakum inda kulli masjidin da yawa wanda yake mutum da yake sa tufafi mai kaushi ya sa tsummo kara kana zatansa na jin wai zai samu tsira nan an bi wata lugga ne da an bi lugga da tafi shura sai ka ce najiya najiya amma nan sai aka yi fatahar akan ya shafaffiya wadda aka musanyo wannan tanwinin daga gare shi da an bi lugga da tafi shura sai a ce najiya akwai ita ma wannan lugga dai tabbatacciya ce ko sai masu hamul hawa mai ko barul mai da su ne za su gano wannan ko wazalika inda al'arifi na shige amma kuma shi dinnan tafaffe ne gurin masana Allah wannan tufafin nasa bai kara masa komai wajen Allah ba saboda daman yayi ne dan ku dauka wai shi na Allah ne ya ci abin da yake hannunku da sunan shi na Allah ne alhali kudin nan ma kun bi shi kusaci da Allah ta inna zalika domin wannan shi wancan din da yasa zababban tufafin lam ya hajjubu balbasu tufafinsa bai tsare shi ba tufafin bai hana shi ya bi Allah ba komai nasa bin Allah yake duk da sa tufafin kyakkyawa amma bin Allah yake waza wannan ko ma'asurun abin ribatowa ne ma'allumsi gyara ne a zaune da zawai ma'ahu ba ma'ahu ba ne ma'allumsi tare da tufafin nasa shi ta tufafin yake in mun fita da wannan tufafin ko mutane za su gane mu na Allah ne to wannan ne a gabansa sai ya za shi wanda za a gane shi na Allah ne yake ko in shi na Allah ne ina ruwansa da wani ina ruwansa da wani ya dauka shi na Allah ne ai duk wanda yake na Allah baya ta daka cewa sai wani ya dauka shi na Allah ne ai a kulayyu shay'in akbaru shahada kulayyu shay'in akbaru shahada inda kai na Allah ne ai Allah ya fi kowa sanin kai nasa ne me zai dame ka da cewa sai wani ya yarda kai na Allah ne falam yufiki bai farka ba daga afaka ne shi kuma ko yufiki to tufafi na tsoron Allah al'amalu salih wato aiki na kirki wato tufafi annashu anha wanda ke faruwa daga tsoron Allah ko ko ayin nashi'atu anhu wanda ita tsoron Allah ke faruwa daga gare shi tunda an ce kul ma shi ta fa mislahu ta'mal wal bas ma shi ta fa mislahu ta'mal ka ci abin da kake so yanda ka ci dai haka zaka yi aiki in ka ci haram kar ka taba dauka aikin ka zai zama na Allah kar ka taba zama zauka cewa zaka yi aiki na kirki balle haka ji tsoron Allah haka nan ka sa tufafin da yake na haram to aikin ka ma sai ya zama na haram wal bas ma shi ta fa mislahu ta'mal shi yasa tayo a ce annashu anha wanda yake ya faru daga tsoron Allah tsoron Allah ne yasa har aka guji haram aka yi tufafin da yake halal ko ku awin nashi atu anhu wanda tsoron Allah ta faru daga gare shi saboda an sa tufafi na halal shi yasa har aka samu damar a tsaya a ji tsoron Allah wato a zo da abin da ake kira imtisalul mamurati da istinabul manhiyati zahiran wa badina wanda shine al'amalu salih aiki na kirki alminji min al'azabi wanda zai tsere da bawa daga azaba liyan al'insana domin shi mutum yi kusa min amalihi yau malkiyamati da aikinsa ne ake masa tufafi a ranar alkiyama ba wani tufafi ne daban bawa zai je da shi lahira aikinsa zai je da shi lahira kuma irin wannan aikin da shi za a ɗauka a yi masa tufafi in aikin tsoron Allah ne sai a yi masa tufafi na ni'ima na jin daɗi in ko aikin saba wa Allah ne kuma a yi masa tufafi na azaba a yi masa tufafi wanda yake na azaba wasamtil hasan da kyakkyawan tsari kome bawa ya zamo yana tafi da shi da tsari kyakkyawa kada wani abu ya ɗauke masa hankali daga wani ya zamo ya ba da haƙoƙi ga dukkan masu haƙoƙi duban Allah bai sa ya tozarta haƙoƙin bayan Allah ba haka nan kuma duban bayan Allah bai sa ya tozarta haƙoƙin Allah ba duban Allah bai sa ya tozarta haƙoƙin shi kansa ba haka nan duban bayan Allah bai sa ya tozarta haƙoƙin shi kansa ba haka nan duban kuma kansa bai sa ya tozarta haƙoƙin bayan Allah ba shi yasa koyaushe bawa sai ya haɗa da wannan samtul hasan wanda samtul hasan nan kyakkyawan tsari abinda kyakkyawan tsari yake nufi shine ka duba duk wani mai haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa gwargwadon yanda hali ya kama jikinka ba lafiya kace sai ka tsaya a wajen sallah cutuwa za ka yi haƙƙin Allah ne ka tsaya amma kuma haƙƙin jikinka ne ka sallar a zaune Allah ya ce a irin nan ka tsaya ka duba haƙƙin jikin naka kai sallar a zaune amma dai kaka ce kuma garin duban haƙƙin jikin naka za ka kai gaba kama kama ba sallar gaba daya ai ba ka da lafiya ai cewa kai sallah ba ta saraya daga mutum matukar yana cikin hankalinsa ko ko da a kwance ne ko a rigingine ne in ya zamo sai haka ne za ta iya zuwa ya zo da ita kaga an ce a kula da haƙƙin Allah a kula kuma da haƙƙin kai kenan ko haka nan ma wajen haƙƙin Allah da haƙƙin bayi kada haƙƙin Allah ya sa ka tozarta haƙƙin bayi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa na kan fara sallah ina niyya in tsawaita amma sai in ji wata mace a cikin wanda suke sallah can a baya na ɗanta yana kuka sai in duba cewa tana cikin wani tashin hankali tunda ɗanta yana kuka mazan gama sallah kaga wannan duba haƙƙin bayan Allah ne kenan ba cewa aka yi a sallar ba ba cewa aka yi an ji kukan yaron sai a yanke sallar ba a'a za a ƙarasa sallar amma a yi ta hafifinta to shi yasa samtul hasan kenan kyakkyawan tsari na duk mai haƙƙi a ga an ba shi haƙƙi gwargwadon yadda hali ya kama a nan bin nasbi akwai kira'ar wa libasar takawa da nasba kenan ya zama arfan ala libasar adafi ne akan libasa mun saukan muku ma da tufafin tsoron Allah duk wanda yake ya bi tsarin Allah to dan Allah ya hore masa haka ne kamar abu ne da aka saukan masa yanda Allah subhanahu wata'ala yake raba arziki na fili haka ma yake raba arziki na ma'ana me arziki na ma'ana biyayya ga Allah tabaraka wata'ala shi yasa wannan an hore masa ya tsaya tsayin da kai ta biyayya ga Allah wannan ko sai ka ga abin da aka hore masa kaɗan ne a wannan janibin abin da aka hore masa a wannan janibin kaɗan ne yanda a dukiya ma za ka ga wannan an hore masa dukiya yana ta abin nan a cikin dukiya yana malala a cikin dukiya ya kashe ta zo ya kashe ta zo ya kashe wannan ko gaba ɗaya yana nema babu ma abin ya to haka ma wajen arziki na ma'ana wanda arziki na ma'ana shine biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma dai mun saukan muku da wannan warrafi akwai kuma kira'a da raf'a wani ba su taqwa in an karanta wani ba su takawa mubtada ya zama mubtada labaruhu labarin shine jumlar zalika hayyar shi kam wannan ya fi fasul isharar ta mutada misali ya zama shi sunan isharar zalika mutada ne na biyu wa hairun habaruhu hairun din labari wato labari ne a nan saboda samun ishara din nan sai ya zamo ba sai an samu wani a'idi ba yana daga cikin wuraren da idan jumla ta zo labarin mubtada ba sai lalle ta kunshi lamiri wanda yake a'idi ba akan mubtada ko wa isharatun wa isharatu menene to ad yanda suyudi yake je ya jera su a cikin farida ko zalika tufafin tsoron Allah ya fi wannan ya fi bisa kira'ar rafa'a kenan a mutum in an hore masa ya zai ado ado na zahiri shine sa tufafi na gani na fada alheri ne babba Allah ya yi masa ni'ima ce babba a shi ya sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to ayin Allah ya hore ma dukiya a ga alaman ni'imar Allah a jikinka tunda ni'ima ce Allah ya yi to amma akwai ni'imar da tafi wannan shine a hore ma biyayya ga Allah sau da kafa aka hore ma biyayya ga Allah sau da kafa duk irin yadda tufafinka na zahiri yake to a gaba dai kai ne mai tufatuwa da tufafi mafi ɗaukaka a matsayi wanda yake na dawwama za ka dawwama a ciki shi yasa ko ashe ya zamo hayo ya fi ya fi wa'inda ma kana haira abin da yasa aka ce shi yafi li'annahu yasturu min fara'ih lahira domin yana kare mutum daga kunyata a lahira wanda zai zo yayi kaka za a ce ne yana cikin tsoro saboda munanan ayyuka sun kewaye shi ko ta ina ba zai zamo za a kwatanta shi da wanda yana zuwa wajen ma za a ce a wannan bawa na ne ai maza a wuce da shi aljanna ba na son ya tsaya a nan ma ya tsaya wata wahala wanda ya tulu jannata bi gairi hisabin wala iqabi wanda za su ga aljanna ba hisabi ba iqaba ba za a taba kwatanta ba da wanda zai zo yana ta kama kama kama nan kama nan tuna wannan tuna wannan wai kokarin akai kaga ba zai taba zamowa ɗaya ba wa fil hadisi ya zo a hadisi ubangiji tabaraka wata'ala baya duba zuwa surorinku ko dukiyarku a'a ubangiji yana duba da zuwa zukatanku da ayyukanku idan ya zama haka lamarin yake ya kamata ga mutum ya shagalta da kyautata zahirinsa da ayyuka na gari da kyautata kuma baɗininsa da ihilasi a zahiri ya tsaya ya ayyuka na gari wanda wannan ne bangaren da malaman fikihu suke ta bayani bangaren da suke malaman fikihu suke ta bayani da ayyukan su da abin da ilimin su abin da suke akan ya za a tsaya ayyuka a yi su sun yi daidai da tsarin shari'a za ka yi sallah ya zama ka cika sharuɗanta ka cika rakunanta sunnoninta mustahabbanta da ladubbanta shine aikin fikihu ko fahadan nasa kenan ma'aniha fahadan nasa lafzuha wa ma'aniha wa asraruha wa kullu riya'u ya kula kuma da gyara badinin sabil ihlas da ya zama duk abin da zai yi yana duban Allah wanda shine bangaren malaman tasawufi shine wa asrari haqiya wa asraru haqina dama abu uku ne yake tafi da shari'an nan akwai wa'anda su himmansu akan kiyaye lafazan shari'an ne kamar mahaddata qur'ani mahaddata hadisi da makamantansu su wannan koyaushe lafazan shari'a suke himma akan kiyayewa ya ake ne ya ake ne ka ji ana wannan rubi'in wakafi kaza ne a ciki wannan rubi'in kaza alif ja guda ne a ciki da sauran himmar da suke bayarwa kenan akwai kuma wanda su ma'anar suke duba su ne malaman fikihu akwai kuma wanda a sirran suke tsayawa dubowa su ne malaman tasawufi wanda kowanne dai a ciki yadda shi sai je su na fani yake fada riya haske ne wal'ula sahalul mazahiba minha hastajris